ka kaɗan kaɗan yi can wajen ka a can waje yawa
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 26 ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma tara ga watan hudu shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wani hadisi da ke magana a kan mutumin da aka mai alheri iya da iko ya rama idan ne za a ce ga ubu da irin wanda yake so to abin da shi ya mace ba su ma ta bangaren su to wannan babu wani dalili da ya bayyana cewa ita mace ga iya sakamakonta akan haɗe fushi lalle hadisin ya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa sakamakon duk wanda aka fusata shi yana da ikon zartar da fushinsa ya dau haƙuri ya jimre ya kau da kai ya manta ubangiji ta'ala zai kiraye shi a taron alkiyama da ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usul khala'iq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huril ini ma sha dan Allah ya bashi zabi game da 'yan matan aljanna wato ya zaba sai ya darje sakamakon haɗe fushi da yayi wannan abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana game da duk mutumin da ya haɗe fushi to amma kasancewar ita mace ba san wani dalili ba wanda ya bayyana cewa ita ga iya sakamakon ta akan haka na'am a karatun alkur'ani ya fi wai dangane da watan ramadan me ya dace mutum ya yawaita na zikiri abinda ya dace mutum ya yawaita na zikiri shine karatun alkur'ani don haka malamai suke ambaton shi shaharul qur'an shi wata na ramadan domin ubangiji ta'ala ya saukar da alkur'ani a cikin wata na ramadan kamar yadda ya faɗa shaharu ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinati min alhuda wal furqan haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan watan ramadan ya kama jibrilu alaihi salam yakan kawo masa ziyara a kullum sukan yi mudarasa ta alkur'ani jibrilu ya karanta maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya saurara shi ma wato mazan Allah ya karanta jibrilu ya saurara haka suke har sai sun sauke alkur'ani a shekarar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar duniya sau biyu wato suna mudarasa alkur'ani don haka magabatan kwarai in ka koma cikin karantarwarsu babu wani zikiri da suke da zumta su yawaita a cikin wata na ramadan sama da karatun alkur'ani don haka dai shi ya kamata mutum ya da zumta tsawon yinin shi da daren shi kuma amma wannan baya hanawa cewa wasu sauran azkar wato mutum ya yi amma dai abin da ya kamata mutum ya yawaita karatun alkur'ani darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabu fardi kumus mun tsaya wato mun gama babi na farko darasi na yau kai tsaye za mu tashi farkon babi na biyu قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب أداء الخمس من الدين قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد ابن درهم عن أبي جمرة الضبعي أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مدر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام ومرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان, الإيمان بالله شهادة أن لا إله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنكير والهنتم والمزفت malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne na musamman abinda babin ke tabbatarwa ko kuma mu ce ya kunsa na bayani cewa bayar da humusi ɗaya daga cikin biyar kin ganima min addini wato yana daga addini ma'ana yana min hisalid dini yana daga cikin tadudi waɗanda suke na addini shi ne ya ce adabul humusi bayar da kashi ɗaya daga cikin biyar ƙin ganima min addini wato yana daga cikin tadudi waɗanda suke na addini wanda kar mu manta wannan tuntuni tarjamar wannan babi ta gabata tun a cikin kitabul imani kamar yadda ya tarjamar cewa ada'ul khumsi min al-iman to shine anan malam ya zo mana da hadisin abu jamra abubai Allah ya ji kansa yake cewa na ji abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda na faɗa kadima wafdu abdulkais wato tawaga ta ƙabila wanda ake kiransa abdulkais sun gabato goma zan Allah sallallahu Alaihi wasallam abdulkais sunan kabila ne wanda takanas suka taso suka zo birnin madina goma zan Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙalu ya rasulallah suka faɗa suka ce ya manzan Allah inna hazal hayya min rabi'a alhayya a nan mansubu ne alal iktisas an gane ko kenan ma'anar kenan shine yace kamar inna hazal hayya min rabi'a kenan mu wannan taushe ka taushe ka ce daga cikin kabila ta rabi'a idan aka ce alhayi asali a larabci shine unguwa inda mutane suke zama su yi gidajensu to amma daga baya sai ake ambatan kabila wato da sunan alhai shine a hausa ake cewa taushe ka kamar misali wasu 'yar jama'a ne amma shi bai kai ba kabila a yawa shine suke ce masa lalle mu wannan taushe ka daga cikin rabi'a muke ma'ana babbar kabilar su kenan bainana wa bainaka kuffaru mudar suka ce tsakaninmu da kai ya rasulallahi akwai kafirai na kabila ta mudar kenan duk yadda za a yi in dai za mu zo nan birnin madina to sai mun biyo ta wajen mudar mudar babbar kabila ce daga cikin kabilu na laraba to tsakaninmu da kai akwai su mu kuma akwai tsama tsakaninmu da su saboda akwai wutar yaƙi kullum tsakaninmu da su ba zaman lafiya falasna nasilu ilaika illa fi shahr haram ba yadda za a yi mu samu isowa gare ka sai a cikin wata mai alhurma domin watanni masu alhurma sukan tsakaita yaƙi a cikin irin waɗannan watanni ne suke samun sakewa mutum ya yawuta duniya duk inda yake so ya je wanda a cikin yadda suke ba waɗannan watanni alhurma mutum zai iya haɗuwa da wanda ya kashe mahaifinsa amma ko uffan ba zai ce masa ba yadda suke girmama waɗannan watanni hudu masu alhurma don haka watanni ne waɗanda suke samun sakewa wanda galibin kasuwancinsu ma irin kasuwanninsu wanda yake na baje koli ba a girka su sai a cikin watanni masu alfurma saboda watanni ne na an tsage an tsakaita yaƙi kowa ya ajiye makami a wannan watanni ba wanda yake taba kowa ko da kana jin haushin mutum kana da wata shan fansa a kan shi to baka da damar da zaka taba shi sai dai in wannan watanni sun wuce wanda watanni masu alhurma ku sanannu ne a gun Allah watan uku a jere suke zulqa'ada da zulhijja da al-muharram na cikon hudun shine watan rajab wanda ke tsakanin juma da la'akira da watan sha'aban kenan watan da ya gabata shine suka ce falasna nasilu ilaika illa fi shahril haram suka ce ya rasulullahi ba ma iya saduwa zuwa gare ka sai a cikin wata wanda yake mai alhurma saboda tsakaninmu da kai akwai wannan kabila ta mudar mu kuma akwai tsama tsakaninmu da su suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam famurna bi amri muna so ka umarce mu da wani umarni na akuzu bihi abinda zamu iya riko da shi wa nad'u ilaihi man wara'ana kuma duk waɗanda muka biyo muka baro su baya na danginmu a can gida in mun koma za mu kiraye su zuwa riko da wannan al'amari su ma su yi aiki a nan sun nemi cewa mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake bance su da wata karantarwa ta musamman wanda su za su yi riko da wannan abu su ci gaba da aiki da shi kuma in sun koma gida kenan su ba jama'ar su labari su kiraye su su ma su yi riko da abu shine suka ce famurna bi amre ka umarce mu da wani al'amari na a bihi wanda mu za mu yi riko da shi wa na du'u ilaihi man wara'ana kuma mu kirayi duk waɗanda muka baro su baya na kabilar mu na dangin mu cewa su ma su yi riko da abu wanda wannan yana ƙara tabbatar mana duk lokacin da mutum ya samu wani abu na alkhairi to farkon waɗanda suka fi dacewa game da su amfana da wannan alkhairi kenan makusantan shi kamar yadda a nan suka nemi cewa a sanar da su kuma in sun koma za su kirayi kenan danginsu zuwa riko da wannan al'amari ala sai manzan Allah ya ce da su amuru bi arba ina umarninku game da wasu abubuwa hudu wa an hakum an arba manzon Allah ya ce kuma ina hanin ku gabarin wasu al'amurra guda hudu wanda wannan salo ne na karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon a tura ma mutum a dunkula masa abubuwa da yawa ya kasa rikewa a nan abu hudu kacal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina umarninku da su sannan kuma ina hanin ku gabarin wasu al'amurra guda hudu shine sai ya ce al'imanu billahi shahadati Allah ilaha illallah maza Allah ya ce wato imani da Allah shine shaidawa akan babu abun bauta wannan shaidawa game da cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa banda Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komai kuma da tabbatar da manzanci na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam domin aka ce shahadatu Allah ilaha illallah to karka takaita bakin haka cikonta shine wato shahadatu anna Muhammadin rasulullah domin dukkan su wannan a matsayin abu da suke kamar yadda in ka koma a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bayani game da ginshikan musulunci guda biyar ginshiki na farko yace shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah shi ne a nan ya ce al'imanu billahi ko ka ce al'imani billahi kenan sai ya zamanto a nan majrur ne alal badaliya shi ne shahadati Allah ilaha illallah kalimar shahada sai dai wannan baya cikin jimillar hudun da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake umarninsu wannan kamar shimfiɗa ce kamar yadda al'imamun ƙurɗubi ya faɗa me yasa saboda su wannan jama'ar da suka zo go manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mominai ne ba kafirai ba ne tuntuni sun yi imani da Allah sun yi imani da manzansa kalimar shahada tuntuni sun furta ta kenan wannan wata shimfiɗa ce wa aqada biyadihi wato manzan Allah sai ya ringa wato kilgawa wato da hannunsa idan aka ce al'akad shine wato kilga abu kamar misali mutum ya ringa langwasa yatsa haka shine sai ya ce wa iqamis salati kenan abu na farko shine ya ce tsayar da sallah wa ita'iz zakati da bayar da zakka wasu yami ramadan da azumtar wata na ramadan wa an tu'addu lillahi khumsa maganintu kuma ku ba Allah kashi ɗaya daga cikin biyar kin abinda kuka samu na ganimar yaki su ne al'amurra hudu wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya umarce su wanda kuma waɗannan su ne suka jimurce komai a rayuwar bawa wanda in mutum ya tsare waɗannan abubuwa kaɗai makomar shi ita ce aljanna kamar yadda yake cikin sahihu muslim hadisin annu'uman ibn qawqal al-khuzai Allah ya ƙara masa yadda yake cewa na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce masa ya rasulallahi a ra'aita in sallaitul maktubat wasumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala zalika shay'an adkhulul janna qala na'am yace ya rasulullahi fada mu yanzu idan na sallaci salloli na na farilla na azumci wata na na ramadan na halitta halak ma'ana na kudirce halaccin duk abinda Allah ya halitta wa haramtul haram na kudirce haramcin duk abin da Allah ya haramta na yadda cewa haramun ne ya ce ya rasulallahi adkhulul janna shin zan shiga aljanna manzo Allah ya ce masa na'am ya ce kwarai daga ciki ya ce wata ruwa ya ce walam azida ala zalika shay'an ban dada komai akan haka ya ce shin zan shiga aljanna manzo Allah ya ce masa kwarai to da haka wannan hadisi yana tabbatar da idan mutum ya tsare iya abin da Allah ya farlanta masa kadai bai dada komai a rayuwarsa to zai iya shiga aljanna a gobe kiyama sai dai mu san da cewa ita nafila tana da rana domin idan aka bincika aikin bawa a ranar kiyama na farillai in ba su cika ba ubangiji ta'ala yakan faɗa ga mala'ikunsa ku je ku bincika shin bawa na yana da wasu ayyuka na nafilfili a cike masa gibin abin da ya tawaya za a je a bincika in yana da nafila sai a cike masa gurbin kamar yadda hadisi ne sahihi don haka a nan muhimman al'amura ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya umarce su da shi wanda in sun tsari kadai ya isa ya kai su aljanna dama ita kalimar shahada tuntun sun yi tsaye da sallah bayar da zakka azumtar wata na ramadan sannan manzan Allah ya ce wa an tu'addu lillahi kuma sama ganin wanda a kaikaice a wannan gaba ana umarninsu ne da jihadi saboda kasancewar ganima ba ta kasancewa sai ta hanyar jihadi kenan duk abin da suka ribato na ganima to su kasa kashi biyar wannan kashi daya wato na Allah ne da wanda Allah ya zana a cikin ayar kamar yadda ya gabata wa alamu annama ganimtu min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية sai ce wa an hakum ani dubba'i manzo Allah ya ce ina haninku game da yin tsine wato a cikin gora idan aka ce addubba shine gora an gane ko gora dai ai abu ne wanda yake sananne shine duma kenan in an bar shi ya na ya bushe shine kenan ake yanka shi sai ya zama tokarya kenan ko kuma a fahe bakin kenan sai a maida shi wato shine dai gora kamar yadda ana zuba ruwa ana zuba nono komai ana zubawa a cikin shi duk da cewa abubuwa ne waɗanda sun fara nisa da maraya galibi kahin ka samu irin waɗannan abubuwa irin yanzu wahala ne yanzu yin aka ce ka nemo ƙwarya a unguwa ma an baka aiki balantana irin su faifai su wani wannan duka yanzu galibin yara ba su san da wannan ba sai dai in an ci gaba dai a ringa nuna musu shi a gidan kallo ko kuma in a tsarin karantarwa talakon a sa yadda za a ringa nuna ma yara abubuwa waɗanda suke na al'adu na gargajiya yanzu irin su dutsen nika in ba gidan in ba me zai ba ina za ka gansu da sauransu to shine ya ce adduba wato shine gora maza Allah ya ce ina hannun ku game da yin tsimi wato a cikin gora abu na biyu sai ya ce wannakir wato da shine annakir idan aka ce annakir wato koren icce na dabino cindin icce na dabino shine suke rarikewa in aka rarike aka kwarkware cikin sai a sassake bayan sai a maida shi kamar wani gora ko wani tulu haka ake yin tsini a cikin shi shine ake kira annakir sai ya ce walhantam wato da tulu tulu abu ne sananne shi da laka ake yin shi shine ya ce walhantam wato da tulu sai ya ce walmuzaffat wato da al-musaffat kenan wanda aka shafe shi da azabt wanda shi wannan azabt wato wata ciyawa ce wanda ake kone ta in ta yi toka sai a dama sai a ringa shafe bayan kamar abin da aka kera na tulu da abin da ya kama da haka to wanda wannan zabt in aka sa ma ita gora ko tulu to ya fi gaugawar tsuma hikima ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko mu ce ma'anar abin da ya sa manzan Allah ya hane su game da yin tsine a cikin waɗannan abubuwa saboda da zaran an yi tsine to ɗan lokaci kaɗan abin da aka tsuma zai tsumama wato ɗan lokaci kaɗan yake tsimama ya ringa sa maye wanda shi kuma galibi shine kunun zaƙinsu a wancan lokaci ko a ce coca cola kinsu a sanya dabino da irin su sha'ir da irin su inabi to akan tsima su a jika su in aka jika su kenan suka jika sai a ringa tarare ruwan a tace a ringa sha shine matsayin kenan kamar lemun su wanda suke sha to shine a nan mazan Allah sai ya hane su cewa in har za su yi tsinye to su nisanci waɗannan abubuwa abu na farko kenan addubba wato shine gora abu na biyu kenan annakir shine wato makayi ne kenan wanda dai asali kamar yadda muka yi bayani kenan kututturen icce na dabino ne ake kwarkware cikin shi a rarike sai a maida shi kenan kamar wani tulu haka a cikin shi ake yin tsima na uku alhantam shine tulu na hudu almuzaffat kenan wanda aka shafe shi da azabt azabt kenan ciyawa ce wadda in an kona ta zama toka sai a dama wannan toka kenan matsayin wani fenti ne sai a shafe kenan abin da aka kera na tulu da abin da ya kama da haka to wannan ya fi sa shi dandanan ya ringa gaugawar tsuma dan lokaci kaɗan in ya yi wuni ɗaya zuwa biyu to shi kenan ya tsuma kuma tsumar da yake yi dandanan takan iya sa mutum maye wanda daman shi kuma ainihin giya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana duk abin da ya sa ya sanya maye yace kullu ma askara fa huwa khamr au kama qala duk abin da ya sanya maye ko kuma kullu muskirin khamr manzon Allah yace dukkan abin da ke sanya maye giya ne kenan ko da kai ka tsima dan ka sha to in ka tabbata ya tsima tsimar da in ka sha zai sanya maye to haramun ne mutum ya sha ya zama giya a takaice kenan wannan hadisi yana tabbatar mana cewa a kasa biyar daga cikin ganima a fitar da ɗaya wannan yana daga cikin tadudi na addini wanda karmu manta muna cikin kitabu fardil kumus babu na faƙati nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallama ba'ada wafati قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني أنا أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام هو ابن أروى أنا أبيه هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر الشعير في رف لي فأكلت منه حتى قال علي فكلته ففني قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن سفيان هو ابن قيينة الهلالي المكي قال حدثني أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيئي أنه قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه أنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ciyarwa ciyar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwar shi wanda wannan yana daga cikin khasa'is na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ɗaukan ɗawainiyar iyalin shi abu ne wanda ya hau kan shi har bayan mutuwar shi hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala domin a tsare su kamar yadda ubangiji ta'ala ya tsare matan manzan shi aka haramta ma mumini duk wani mumini har zuwa kiyama auren wata mata daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai Allah ya keɓance shi da ci gaba da ɗaukan ɗawainiyar matan shi wato har bayan mutuwar shi amma duk wani mai gida da zaran Allah ya masa rasuwa to wani nauyi na ciyar da iyali ya riga ya sauka daga kanshi abin da ya riga ya gabatar musu na abinci wannan nasu ne an gane ko amma in bai riga bai gabatar maganar a ce a ɗauka daga cikin dukiyar shi a ciyar da su to wannan duk abin da aka ɗauka aka ciyar da su lissafi za a yi domin haƙƙi ne na magada gaba ɗaya don haka maganar cewa kamar yadda suke faɗa a wa'azin turmi wai in an zuba a hatsi a cikin turmi ana surfawa in mai gida ya mutu wai dole za a sauye wai ya riga ya zama gado to duk abin da mai gida ya riga ya kawo na abinci ya ajiye ma iyalin shi wannan abincin ku ne ko mangaza ya cika da abinci to wannan matsayin abincinsu ya riga ya kaddamar da shi haƙƙinsu ne baya cikin gado don haka kenan a nan shine wato malin ya yi baban da ke bayani game da ciyar da matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma'ana ɗaukan ɗawainiyarsu in aka ce annafaka shine mazauni da abin da ya shafi ci da sha da sauransu ba da wafatihi bayan mutuwarsa shi ne anan malin ya zo da hadisi na farko a baban hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya katasimu warasati dinara manzon allah ya ce magadana bayan mutuwa ta manzon allah ya ce daidai da dinari ɗaya ba za su raba ba a matsayin gado daidai da dinari ɗaya a ce na bari to ba za su raba shi a matsayin gado wanda karmu manta hadisi ya gabata lokacin da al'abbas ibn abdulmuttalib da aliyu allah ya kara masa yadda suka zo gun abubakar allah ya kara masa yadda suna neman a raba gado a basu game da abubuwan da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya bari na waɗannan gonakai na yahudawan banu nadir shi aliyu Allah ya kara masa yadda ya zo ne domin ya karbi rabon matar shi fadima shi kuma al'abbas da yake shi ne ammin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya rage an gane ko don haka kenan shi abbas asibi ne wanda inda a ce ana shine sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar yake faɗa musu yake cewa lalle na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yake cewa mu annabawan Allah ba a gada mu duk abin da muka bari sadaka ne ga al'umma to shine anan manzan Allah yake faɗa Abu Huraira yace tabbas na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la ya katasimu warasati dinaran magadana manzon Allah ya ce daidai da dinari ɗaya ba za su raba ba ma taraktu ba da nafakati nisa'i duk abin da na bari manzon Allah ya ce bayan abincin wato iyali na matana wa ma'unati amili wato da shine ɗawainiyar wanda yake ma'aikaci na fahuwa sadaka duk abin da na bari manzan Allah ya ce sadaka ce amil na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a magana wadda take mafi rinjaye wato shine khalifansa wanda yake kula da zartar da dukkan wasu lamurra da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sa gaba a rayuwar shi kamar yadda abubakar shi ne ya zama kalifar shi don haka duk abin da ya bari na wannan gonakai wanda daman gonakan akwai na yahudawan banin nadir waɗanda suke madina akwai fadak sannan kuma akwai waɗanda suke na can birnin khaibar to a cikin duk abin da ake girba na amfani a wannan gonakai farko shine sai a fitar da abincin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kar mu manta a hadisin da ya gabata a duk lokacin da aka yanki da bino aka fitar da duk wani amfani na wannan gonakai wannan gonakai na banin nadir kowace mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin matansa yakan ware mata abincin shekara abincin shekara manzan Allah yake ware mata sana abin da ya rage manzan Allah yakan sanya shi wato a hanya wadda take ta ɗaukaka addinin Allah abin da ya shafi jihadi da sauransu da waɗanda suke mabukata to shine a nan abubakar Allah ya ƙara masa yadda da ya zama khalifa sai ya ci gaba da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi in aka ware dukkan wannan amfani na gonakai kowace mata abubakar sai ya bata abincin shekara kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake bata sannan abin da ya rage yakan sarrafa shi a hanya ta ɗaukaka addinin Allah da taimaka ma waɗanda suke mabukata to shine anan yace ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i duk abin da na bari manzan Allah yace bayan abincin iyalina wa ma'unati amili wato da ladan ɗawainiyar da ɗaukan ɗawainiyar amili wanda yake ma'aikaci na kenan khalifarsa wanda yake kula da gudanar da wannan al'amari wanda shi ma a cikin nan ake ɗaukan cin shi da shan shi manzan Allah ya ce fa huwa sadaka ya ce sauran duk abin da ya rage manzan Allah ya ce sadaka ne ga al'umma to don haka kenan shi wanda yake kula da gudanar da wannan da waɗanda kenan suke rungumar aikin na garkar da sauransu wannan kenan duka za a fitar musu da bakin gwalgwadon abin da yake haƙƙinsu in aka ba su bayan kuma an fitar ma mata kenan sauran duk abin da ya rage wannan sadaka ce fi sabilillah wanda daman shi waƙafi in mutum ya riga yayi waƙafin dukiya to duk wanda yake tsaye akan wannan dukiya game da kula da ita to yana da haƙƙin ya ci ya sha a cikin wannan dukiya da hali wanda yake na kyautatawa misali gona ce ko garka ce wani ya yi wakafinta ya ce ya bada ta fi sabilillah duk abin da aka samu na amfani a sarrafa shi akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah to wanda aka wakilta game da kula da wannan gona duk abin da aka samu na amfani to shi ba laifi yakan iya ci ya sha da hali wanda yake na kyautatawa sannan duk abin da ya rage kuma wannan za a sarrafa shi akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah to haka duk wani abu na dukiya da za a yi wakafin shi kenan wanda aka wakilta gwalgwado yana iya ɗaukan wani abu daga ciki da hali wanda yake na kyautatawa kamar yadda karmu manta ya gabata a hadisin da umar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya yi wakafi gonar shi wanda ke birnin khaibar fazala sallallahu salama ya bayyana masa ya ce babu laifi wanda yake jibintar ita wannan gona ya ci ya sha har ma ya ciyar da wani abokin shi da halin kyautatawa wanda ba zai mai da abun wata dukiya ya tara ta da shi yasa anan manzon Allah ya ce wa ma'unati amili wato da wahalar amili shi ma'aikaci na kenan shine khalifa ta wanda yake kula da lamarin ita wannan gona shi ma ba laifi kenan bayan ya fitar da bakin gwalgwadon abin da zai ci maza Allah ya ce duk abin da ya rage fahuwar sadaka ya ce wannan sadaka ce ga al'umma kaga wannan hadisi yana tabbatar da cewa ciyar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har bayan mutuwar shi abu ne wanda yake kan shi kuma abu ne wanda Allah yake bance shi da shi kususiya ce ta shi sannan hadisi na biyu a baban hadisin aisha Allah ikara mata yadda take faɗa tuwufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min shay'in ya akuluhu zu kabidin take cewa Allah ya karbi rayuwar manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam aisha ta ce wa ma fi baiti min shay'in a ɗaki na ta ce wallahi babu wani abu na abinci ya akulu huzu kamidin da wani ma'abucin hanta zai iya ci abinci dai haka wanda wani zai ci ta ce a ɗaki na babu shi ta ce illa sha'ira sha'irin kawai sai wani ɗan bulbudin wannan wato sai sha'ir wanda yake shi kan shi kenan ɗan kaɗan ne ba wani mai yawa ba ne ba firafil li ta ce a cikin wato wata kantata lafazin in aka ce rafful shine kamar ana ce masa rumbu wanda sukan yi kamar wata 'yar taga ce a cikin ɗaki wadda ake ajiye abinci a cikinta kuma lafazin arrafu yana ɗaukan kanta wanda da kanta a jikin ɗaki ake yin ta ta kafinta sai a kafa ta kamar misali duk wasu kwanuka da wasu abubuwa a kanta ake ɗorawa shine ake kira arrafu jamusa shine rufuf to wannan kenan a nan ba kanta ba ake nihi kenan wani dan wuri ne suke yin shi a ɗaki kamar wata yar taga ce ake yi kenan in aka gina ɗaki kamar dai irin kamar wannan da ake yanzu na zamani me ake ce masa da suna fulakar da ake yi to kamar wani dan fulakar ne suke yi haka kenan a nan ake sa abinci a aji ta ce sai wani sha'ir kawai dan kaɗan wato a cikin kenan dan ma'aji na ta ce fa akaltu minhu na ci gaba da cin shi hatta tsala alayya zamani ya tsawaita Allah ya sanya albarka a cikin shi ta ce fa kiltuhu sai aka yi kuskure kawai sai na zo na auna in ga tiya nawa ta rage auna wadda nake fafaniya kawai sai ya kare inda bata auna ba to za ta za ta ci gaba da cin shi har izuwa lokacin da Allah ya so ba tare da ya kare ba saboda dama maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ga wata matar shi yake cewa la tuhsi fa yuhsa alayki karki yake diddiga in har kika yi diddiga sai a rimi ki diddiga dan haka irin wannan auna abinci a ci nawa ya rage a gani kwana nawa zai yi wannan kuskure ne abincin da aka kawo don a ci bai ya dacewa a ringa mushi wannan to matukar an yi wannan awo to Allah zai fitar da albarka daga ciki amma sai ka ga dan kaɗan ne ana ci ana ci har kai ka ringa mamaki yaya aka yi abincin da har yanzu bai kare ba don aunawar wannan yana nuna akwai karancin tawakkali wanda daman hadisi ne sahihi wanda karmu manta maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa abinda ya gabata a cikin darasinmu na kitabu tauhidi wanda yake cewa man ta'allaka shay'an wukila wukila ilai duk wanda ya rataye zuciyarsa da wani abu sai a kyale shi da abu kenan a nan lokacin da ka auna kana lissafin a ya ƙare sauran kaza kenan duka kwana nawa zai yi to Allah sai ya kyale ka da wannan kenan don haka shi yana daga cikin cikar dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya mai da lamarin shi zuwa ga ubangiji kenan duk abin da aka kawo lalle in za a ɗauka a dafa ba laifi ba ne ba a auna a ɗauko bakin gwalgwadon abin da za a ci amma na a auna a ga nawa ya rage kwana nawa zai yi to wannan bai dace ba yin hakan yana fitar da albarka daga cikin abinci shine anan tace fakiltuhu tace sai na auna na ga me ya rage fafaniya tace abincin sai ya kare amma ga ya fa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa rasuwa dan kadan ne abin da ya rage shi kanshi abincin take cewa babu abincin da wani ma'abucin hanta zai iya ci ya koshi tace kawai sai wani dan sha'ir dan kadan ta ce a cikin ma'ajina ta ce na ci gaba da ci nake ci nake ci har zamani ya tsawaita ta ce da ra'auna fafaliya kai tsaye sai ya kare wanda a nan wani yakan iya cewa to an ware abincin shekara kuma ga yi manzan Allah ya masa rasuwa ba ku saboda kasancewar in ya ware wannan abincin shekara kallane shekarar ta dawo a ce akwai sauran abincin kafin dan wani lokaci duka sun rabe shi duk wani wanda yake mabukaci in ya zo ɗauka ake a bashi ɗauka ake a bashi lalle an riga an baki wannan naki to ciyarwa kuma wannan daman ɗabi'arsu ce da al'adarsu sannan hadisi na uku a baban hadisin abu ishaq amr ibn abdullah sabii Allah ya ji kansa yake cewa naji amr ibn al-haris na faɗa ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama illa silahahu lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ma manzansa rasuwa manzan Allah bai bar komai ba na dukiya illa silahahu sai makamin shi na yaƙi kawai makamin shi na yaƙi shine iya abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari in aka ce sila shine makami ya shafi mashi da takobi da kibiya da sauransu wa bagalata hulbayda wato da fara alfadarash alfadarash wanda yake hawa in aka ce alfadari shi dai bai kai doki ba amma ya fi jaki wa aradan wa ardan tarakaha sadaka da wata gona da manzon Allah ya barta a matsayin sadaka yayi wakafinta sune waɗannan gonakai na banin nadir wanda dukiya ce Allah ya dawo da ita ga manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to sune iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bari bayan Allah ya masa rasuwa kenan ba wata dukiya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bari an gane ko shi daman ya yi addu'a ya ce ya Allah ka sanya arzikina ya zamanto wato daidai wa daida kar ya zamanto ana cikin halin kunci rayuwa dutse a hannun riga kuma kar a zamanto cikin wadata irin wadatar da za ta ringa jan hankalin mutum tana shagartar da shi don haka ita rayuwar mumini ta zamanto daidai wa daida wannan ya fiye masa alkhairi kai dai baka cikin kunci kuma baka cikin wata wadata wadata da za ta iya shagaltar da kai to haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi roƙi ubangijin shi Allah ya maida rayuwar shi ta zamanto daidai wa daida to shine anan kenan iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari ba wata dukiya bace bai bari mai tarin yawa iya abinda ya bari kawai makamin shi na yaki alfadarar shi sannan kuma kawai gona wadda daman tuntuni manzan Allah ya maida ta matsayin wakafi ne sadaka ce wanda kuma siliken shi na yaƙi kamar yadda yake cikin wata riwaya ta daban wadda kuma za mu iske shi ko yana can ma matsayin jingina ne a gun wani bai hude da manzan Allah ya karɓi bashin abinci kenan don haka dai ita wannan gona kenan tana daga cikin hanyar da ake ciyar da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato bayan mutuwarsa babu ma ja a fi buyuti a zuwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma nusiba min albuyuti ilaihin wa qaulillahi azza wa jal wa qarna fi buyutikun وقوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم قال حدثنا حبان بن موسى ومحمد أنهما قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا مأمر هو ابن راشد الأزدي ويونس هو ابن يزيد الأيلي عن الزهري هو ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن, أزو... استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافي أنه قال سمعت بن أبي مليكة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سهري ونهري wa jama Allahu baina riqi wa riqi wa- baina riqi wa riqi قالت رضي الله عنها دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمغب فمغبته ثم سننته به قال حدثنا سعيد بن أفير قال حدثني الليث هو بن سعد الفهمي المصري قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو مؤتكف في المسجد في, الأوا... في العشر الأواخر من رمضان ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفضا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن إياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ارتقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن إياب عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشر يصلي العصر والشمس لم تخرج من هجرتها قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا جويرية النافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة رضي الله عنها فقال ها هنا الفتنة ثلاثا من حيث يدلؤ قرن الشيطان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo na al'amarin ɗakunan matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa ma nusiba minal buyuti ilaihinna da abin da ake dangantawa zuwa gare su na ɗakuna a gane ko da abin da ake dangantawa zuwa gare su na ɗakuna kamar yadda ya gabata kenan cewa duk abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bari matsayin sadaka ne ga al'umma kuma bayan an fitar da abincin kenan matan shi to dangane da ɗakunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina ma matan shi menene matsayinsu kenan wannan ɗakuna sun riga sun zama nasu sun cancanci waɗannan ɗakuna kamar yadda a nan malin ya zo da ayoyi na alkur'ani waɗanda suke danganta waɗannan gidaje zuwa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam yace wa ma nusiba min albuyuti ilaihinna da abinda ake danganta musu na waɗannan ɗakuna zuwa gare su kenan dukkan wannan dai yana daga cikin kususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hatta da ɗakunan ubangiji ta'ala ya riga ya ba su kamar yadda ubangiji mai girma da ɗaukaka yake faɗa a cikin suratul ahzab wa qarna fi buyutikunna ubangiji ta'ala ya ce ku zauna a cikin ɗakunan ku ma'ana ku lazinci gidajenku wanda umarni ne Allah ya yi ga matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda umarnin ya haɗa dukkan mumina har zuwa kiyama mace ta lazinci gidanta shine ya fiye mata alkhairi fita ba a hana fita ba amma kar fita ta zamanto karazibe in har fita ta kama to ba laifi ba ne a fita da rana ko da dare amma haka kawai ya zamanto kowane lokaci mace tana waje tana yawo wannan bai dace ba da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci matan mumini shine yace wa karna fi buyuti kunna ma'ana ku lazinci gidajenku da haka bayan ayar bayan gabar ne Allah yace wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku ringa fita irin fita ta wato matan jahiliya jahiliya wadda take ta farko haka kawai ba maganar zaman gida sai fita kuma in za a fita ba a fita da suturar da ta dace a musulunci a takaice a nan a shahid ubangiji ta'ala ya jingina gidajen ɗakunan ya jingina gidajen zuwa matan manzan allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma malam ya zo da aya ta biyu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kar ku shiga wato gidajen annabi sai idan an ba ku izini sai an ba ku izini kenan kar ku maida gidajen manzan gidajen matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar kofar tasha lokacin da kaga dama ka shiga lokacin da kaga dama ka fita ba ma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidan kowane mumini bai ya halatta ka shiga ba tare da izini ba to wannan muminai ne Allah ya taka musu birki kaga anan kuma Allah ya jingina gidan zuwa ga manzon shi yace buyutan nabi gidajen annabi don haka nashi ne amma Allah ya cancanta musu waɗannan ɗakuna wannan gidaje bayan mutuwar shi ma wannan a matsayin nasu yake shi ne a nan malam sai ya zo da hadisi na farko bayan waɗannan ayoyi hadisin ubaidullahi ibn abdullahi ibn utuba ibn mas'ud yake faɗa lalle aisha Allah ya ƙara mata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana faɗa lamma saƙula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya nauyaya jikin shi ya yi nauyi saboda rashin lafiya ista'azana azwajahu ya nemi izinin matan shi an yi marraba fi baiti wato a jiya shi a ɗakina in ji aisha ya tura fadima diyar shi ta nema masa izini a gun sauran matan shi cewa yana neman su ba shi izini ya jiya a ɗakin wato aisha Allah ikara mata yadda wanda wannan yana ƙara tabbatar mana cewa a sababin rashin lafiyar mai gida rabon kwana baya sauka daga kan shi an gane ko a sababin ba shi da lafiya kenan ko baya da lafiya wadda kwananta ne kenan can zai je in zai iya zuwa ya je idan ba zai iya zuwa ba a ɗauke shi a kai shi sai in ya nemi kenan a nan in ba zai iya ba abin da ya kamata shine ya nemi izini kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nemi izinin sauran matan shi cewa su ba shi izinin ajiyar shi a ɗakin Aisha fa'azin na lahu gaba ɗayansu suka ba shi izini suka ce sun yafe sun yi rangwame ya ci gaba da jiyar a ɗakin Aisha a shahida a nan ta ce fi baiti a cikin ɗaki na gidana kenan kaga kenan wannan yana tabbatar da gidajen nasu ne ko bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi na biyu hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa tuwufiyar nabiyu sallallahu alaihi wasallama fi baiti Allah ya karbi rayuwar manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam tace fi baiti a cikin ɗaki na wa fi naubati kuma a bakina ma'ana kwana na in aka ce nauba abu wanda ake baki baki kenan kenan a lokacin da kwanan Aisha ya zagayo a cikin kwananta Allah ya karbi rayuwar manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda wannan shi ma wani matsayi ne na musamman wata martaba ce wadda Allah yake bance Aisha da ita daga cikin wannan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kwananta Allah ya karbi rayuwar shi ta ce wa baina sahari wa nahari kuma tsakanin kenan wuyana da kirjina in aka ce sahar shine a nan kenan kasan makogoro kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana jingine akan kirjin Aisha Allah ya kara mata yadda da bangaren wuyanta kenan tun daga nan har zawwa nan kinta kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan kirjinta ta ce wa jama Allahu baina riki wa riki kuma Allah ya hada tsakanin miyauna da nashi kafin ya karɓi rayuwar shi ya haɗa tsakanin miyauna da nashi qalat take mana bayani game da wannan gaba na cewa Allah ya haɗa tsakanin miyanta da nashi tace dakala abdurrahman dan uwana abdurrahman ibnu abubakar ya shigo guna bi siwakin da wani aswaki manzo Allah sai ya kalli aswakin Aisha sai ta fahimci aswakin yake bukata ta ce fada'ufan nabiyu sallallahu alaihi wasallama an maza Allah ya yi rauni ba zai iya cewa ba ya bashi asuwakin ko ya tashi ya karba aisha da ta fahimci kallon da yake ma asuwakin yana bukata ne ta ce fa akastuhu sai na karba asuwakin daga hannun shi abdurrahman kamar yadda yake cikin wata riwaya ta tsaga asuwakin ta ce fa mabaktuhu sai na tattaune shi na tauna na tauna na tattauna shi ya yi laushi sun sannan tuhu bihi ta ce sannan sai na goge ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama haƙorinsa da asuwakin na yi mishi asuwaki kaga ita ta tattauna asuwakin ya haɗu da miyanta sannan kuma ta goge mishi baki sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam a takaice dai malam ya zo da wannan hadisi saboda wannan gaba shine mahallu shahid tuwufiyar nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi baiti Allah ya karɓi rayuwar manzon shi sallallahu alaihi wasallama a daki na sannan hadisi na gaba hadisin Ali ibn Husayn jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace anna safiyata zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle safiya bintu huyai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbaratu ta bashi labarin annaha ja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tazuruhu ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato domin ziyarar shi wa huwa mu'takifun fil masjid halin yana mai itikafi a masallacinsa fil ashir al-awakir min ramadan a kwanuka a darare goma ko mu ce a kwanuka goma na ƙarshen ramadan ta taso daga gidanta gidanta kuma yana da ɗan nisa da masallacin wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita safiya cikin dare ta tashi ta zo ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun maƙamar tankalibu bayan ta gama ziyarar shi sun tattauna ta tashi za ta koma gida faƙama ma'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya tashi tare da ita ya rakota hatta idza balaga qariban min babil masjid lokacin da ya iso kusa da kofar masallaci inda babi ummi salama zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam gun kofar gidan ummu salama kenan kofar gidan ummu salama tana kusa da wato kofa daga cikin kofofin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan bai fita ba daga masallacin saboda shi mai itikafi baya fita daga masallaci sai da larura to ya rako ta ne an zo daidai kusan kofar masallaci kofar da take kusa da kofar gidan ummu salama Allah ya kara mata yadda marrabihi marajulani min al-ansari wasu mazaje biyu daga cikin mutanen Madina sai suka wuce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da Safiya suna tsaye fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama thumma nafaza sannan sai suka wuce da sauri nafazin nafaza minan nufuz ne ma'ana wuce a wucewar abu zarcewa kenan da sauri suka yi sauri suka wuce faƙala lahuma maza Allah sai ya ce da su ala rislikuma ku yi a sannu ku ba a hankalinku ku dawo ku dawo manzan Allah ya ce ku ba a sannu wanda wannan sauri nasu manzan Allah ya fahimci akwai wani abu don haka ya ce ku dawo ala rislikuma manzan Allah ya ce ku ba a sannu ƙala sai suka ce subhanallah ya rasulallah mamaki ya manzan Allah wa kabura alaihi ma al'amarin su yi girmama a kansu sun san cewa wannan dawowa da aka ce su yi na cewa kuma su yi a hankali sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci wani abu tattare da su to shine suka yi tasbihi wanda shi tasbihi dama ana yin shi a lokacin da kai mamakin abu al'amari ya girmama a kanka shine yace wa kabura alaihi ma al'amarin ya girmama a kansu maza Allah sai ya ce da su inna shaitana ya bulugu min al-insani mablagar dam lalle shi shaitani a jikin dan adam yakan kai duk inda jini yake kaiwa ko ina shiga yake yanda jini a jikin dan adam yake gudana ko ina shiga yake to haka shaitani a jikin dan adam maza Allah ya ce wa inni khashitu an yakzifa fi qulubikuma shay'a yace ina jin tsoron ya jefa wani abu a cikin zukatanku na tuhuma da mummunan zato ku ce kun ga manzan Allah da wata mata cikin dare a tsaye a wata riwaya manzan Allah ya ce ku zo ku zo suka zo manzan Allah ya ce kun ganta ba kowa ba ce mata ta ce safiya suka ce ya rasulallahi a ba komai bane manzan Allah ya ce a shaidani yana gudana a jikin dan adam yadda jini yake gudana ko ina shiga yake manzan Allah ya ce ina jin tsoron ya jefa wani abu na mummunan zato game da ni a zuciyarku ku hallaka cewa kun ganni da wata mata a cikin dare a tsaye da haka wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana duk inda ka samu kanka inda in wani ya ganka yana iya tuhumar ka to ya kamata kai masa bayani ka ce masa kaga abin da ya kare kamar misali kai ba mai aure ba aka ganka da wata mata kana goye da ita a babur kai kuma yar uwarka ce kanwarka ce ko yanka ce ko wani wani in ka ce to ya kamata kai masa bayani dan kar wani ya ce ya ce a na ga wani da wani misali an ganka a can tudun jamus ka je gidan giya ko wani abu an ganka kai kuma wani ya ci kudinka ka samu labarin ga inda za ka same shi ka je can ka cauke shi domin ka karbi kayanka sai wani ya ganka sai ka ce a ga abin da ya kawo ni kaza ya kawo ni kenan duk lokacin da kake ganin cewa wani in ya ganka yana iya muna na zato da kai to ya kamata kai mai bayani domin kai ka kubuta shi ka kubutar da shi sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan umar yake faɗa yake cewa irtakaitu fauka baiti hafsa yace wata rana na hau kan suran uwata hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan suranta ya hau fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya qadi hajatahu sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ban daki a tsugunne manzon Allah yana biyan bukatar shi mustadbir alqibla ya ba alqibla baya mustaqbil sham yana mai fuskantar sham an gane ko wanda daman su alƙiblar mutanen madina kudu suke kallo domin madina tana arewacin makka ita kuma sham an gane ko wato ita kuma sham kenan tana arewacin madina shine yace mustaqbilal qibla mustadbiral qibla yana mai ba alqibla baya mustaqbilal sham kuma yana mai fuskantar wato wajen sham wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka kafa hujja cewa fuskantar alqibla ko ba ta baya in dai akwai kewaye a cikin gida ne ban daki suka ce babu laifi amma tare da cewa a magana mafi rinjaye ko da zagaye da kewaye to abin da ya kamata mutum ya karkace ma alƙibla kar ya ba ta gaba kuma kar ya ba ta baya a shahid anan ya ce na hau saman suran ɗakin hafsa matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan anan an jingina ɗakin zuwa gare ta haka hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sallaci sallah ta la'asar ya gama wa shamsu lam takhruju min hujratiha rana wato bata fita ba daga ɗakin da ɗakin Aisha Allah ya kara mata yadda yana kallon yamma kenan ya gama sallar la'asar amma rana bata fita ba daga cikin ɗaki wanda wannan tana nuna yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaggauta yin sallah ta la'asar da zarar lokacin ta yayi baya jinkirtawa a shahida anan lam takhruj min hujratiha ranar bata huta ba daga ɗakin ta kenan ɗakin ita Aisha kenan an jingina ɗakin zuwa gare ta haka hadisi na gaba hadisin wato nafi daga Abdullahi ibn Umar yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qama khatiban wato wata rana ya tsaya cikin jama'a yana mai kuduba fa ashara nahwa maskani Aisha manzon Allah sai ya nuni wajen ɗakin Aisha fa kala sai ya ce ha kunal fitina ta wannan bangare manzon Allah ya ce fitina za ta bullo wannan yankin bangaren kenan jihar manzon Allah ya ce daga nan fitina za ta bullo sai da ya maimaita sau uku min haisu yadlau qarnu shaytan manzo Allah ya ce daga nan kafan shaidani ya ce zai kullu to ɗakin Aisha Allah ya kara mata yadda yana ɓangaren jihar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa nunawa a shahid a nan shine ya ce maskani na hawa maskani Aisha wajen ɗakin Aisha kenan a nan ma an jingina mata ɗakin sana hadisi na ƙarshe a baban hadisin amra bintu abdurrahman take faɗa lalle aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ba ta labarin cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gunta ita aisha wa annaha sami'at sauta insani aisha sai ta ji muryar wani mutum yasta'zinu fi baiti hafsa yana neman a bashi izinin shiga gidan hafsa domin gidan hafsa yana makwabtaka da inda aisha take aisha sai ta ji muryar wani mutum yana nema a bashi izinin ya shiga gidan hafsa fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah haza rajulun yasta'zinu fi baitika wannan wani mutum ne yake neman izinin shiga gidanka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai ya ce da aisha urahu fulanan ina zaton wane ne li ammi hafsata min rada'a wani amminta ne wato na bangaren shayarwa in aka ce ammi dan uwan mahaifi kenan amminta ne amma ta ina ta hanyar shayarwa maza Allah sai ya ce arrada'atu tuharrimu ma tuharrimu min alwilada shayarwa takan haramta abinda aihuwa take haramtawa yanzu misali in aka ce wannan dan uwan mahaifinki ne kanan mahaifinki ne kowan mahaifinki ne kaga ai amminki ne anan babu aure tsakaninki da shi ammi ne to misali a ce wannan kenan matsayin mijin matar da ta shayar da ke ne kenan shi wannan ya zamanto kenan matsayin uba yake kenan wanshi ko kanan shi matsayin amminki ne kenan ammi ne wanda yake na shayarwa to shine maza Allah ya ce in urahu fulanan ina zaton wane ne kenan ammin hafsa ne na bangaren shayarwa sai ya ce arraba'atu tuharrimu ma tuharrimu min alwilada shayarwa takan haramta abinda aihuwa take haramtawa don haka ba laifi ba ne ba yana iya shiga domin hamsa matsayin ɗiyar shi take shi ku gidan ɗiyarka ba laifi ba ne ba ka shiga a takaice dai kamar yadda bayani ya gabata wannan dai kususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa matan shi sun cancanci ci gaba da zama a cikin waɗannan gidajensu iya rayuwarsu da kuma duk abin da ake ba su na abinci wannan nasu ne nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك